الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkamu da sake kasancewa a wannan zama namu na biyu a wannan darasi namu mai albarka na littafin madaqatun ruhiyya na babban malami sheikh muhammad al-hussein yaqub hafizahullah wanda muna magana ne akan aljannar duniya yau za mu dora akan aljannar duniya yaya za ka same ta ka samu ta lahira shine ka tambayi zuciyarka ka tambayi kanka ka tumci kanka wasu abubuwa ne zan lissafo su da taimakon allah da ikonsa da agajinsa ina fatan ya riko da hannuna ya bani ikon faɗan daidai wanda idan mutum ya binciki kansa ya ga yana da wannan abun ko kuma wasu abubuwan ya guje su wannan shine yake cikin aljannar duniya ta hakika wanda kuma zai shiga aljannar lahira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala uwana musulmi ba a samun aljanna ta duniya a ji daɗin rayuwar duniya idan zuciya ba ta yi kyau ba dole ne mu yi ƙoƙari mu gyara zukatanmu mu gyara mu da ubangiji tabaraka ta'ala idan zuciya ta yi kyau to za ta yi yabanya a girbi mai kyau a lahira insha Allah tabaraka ta'ala matukar zuciyar mutum ta yi muni ba ta yi kyau ba ta cika da datti ta cika da ƙazanta to wannan kuma alama ne na asara da taɓewa da kuma ainihin wato fada cikin wayo Allah ne yasu ka tambayi zuciyarka shin kana jin raɗaɗi idan ka saba wa Allah kana jin damuwa idan kai saban Allah kana jin ciwo idan aka keta dokar Allah tambayi kanka alama ce ta imani idan an saba wa Allah ka ji zafi a zuciyarka alama ce ta imani idan an keta dokar ubangiji an yi saban allah an yi zunubi ka ji ba daɗi a ranka shin ka tambayi zuciyarka a raye take ko a mace take rayayyar zuciya ita ce zuciyar da in aka yi wa allah ba daidai ba takan ji zafi matacciyar zuciya ita ce zuciyar da aka saba wa allah ba ta jin komai haka in kana cikin wannan layi na ana yi wa Allah ba daidai ba kuma baka ji komai ba ko kai kanka kana saba wa Allah kuma baka ji komai ba to wannan ya nuna cewa zuciyarka ba ta da kyau kuma baka samu aljannar duniya ba sannan tambayi zuciyarka halfe kalbika iradatu ridallah a zuciyarka akwai neman yardar Allah kana kokarin kai aiki don ka samu Allah yarda da kai ko ku ƙoƙari kake kullum kai aiki don mutane su yadda da kai akwai taɓewa ƙwarai da gaske mutumin da kullum yana yin aiki ne ya zai gamsar da mutane ya zai nemi yardar mutane ba wai ya nemi yardar Allah tabaraka wata'ala ba ya Allah karma mu da aikin banza kuma ya Allah ka azurta mu da aiki dan kai ba kuma dan waninka ba tabaraka wata'ala sannan ka tambayi zuciyarka shin ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka ko ku kana jayayya da ubangiji tabaraka wa ta'ala to in yayi maka ba daidai ba in tsari ya zo maka ba daidai ba kana fushi da Allah tabaraka wa ta'ala tambayi zuciyarka ka gaya wa kanka gaskiya akwai mutanen da duk abin da ya zo musu ba a daidai ba a rayuwa to sai sun nuna fushinsu ga Allah ɗin da ya halicce su wal iyazu billah akwai masu imani da duk yanda Allah ya ba su abu a rayuwa to sun yi haƙuri sun dogara ga Allah sun yadda in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra da ka tambayi zuciyarka shin kana yarda da abin da Allah ya hukunta maka a rayuwa ko kuwa baka yarda ba da abin da Allah ya hukunta maka abin da kake so kawai shine daidai a wajenka sannan abu na hudu tambayi zuciyarka tana yin taushi idan an ambaci Allah lokacin da kake zikiri lokacin da kake ambatan Allah lokacin da kake karanta alkur'ani shin zuciyarka tana yin taushi kana samun natsuwa da karatun ƙur'ani kana jin wani sakina da Allah ce ala bi zikirillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambatan Allah ne zikata suke samun natsuwa mai aljannar duniya shine wanda in ya ambaci Allah sai ya ji wani daɗi ko da bai da kokobo aljihun shi mai aljannar duniya shine wanda idan an kira Allah ko ya ji wa'azi ko ya ji karatu sai da samun sukuni da natsuwa da kwanciyar hankali sannan ka tambayi zuciyarka shin kana tsoro kana shiga tsoro lokacin da ka tuna Allah lokacin da ka tuna azabar Allah lokacin da ka tuna kwanciyar kabari lokacin da ka tuna kiyama lokacin da ka tuna hisabi lokacin da ka tuna zunubinka lokacin da ka tuna laifuffukanka shin zuciyarka tana jin tsoro to wannan shine alama ta imani alama cewa Allah ya yarda da sha'aninka matukar wato zuciyarka tana rawa yayin da ka tuna Ubangiji da kuma azabar Allah shin zuciyarka tana samun ƙarin imani yayin da ka san Allah mana yayin da aka yi maka bayanin waye Allah girman Allah ɗaukakan Allah matsayin Allah isar Allah mulkin Allah sarautar Allah buwayar Allah kakan ji daɗi a ranka ka ƙara sanin Allah ɗin mana ka ƙara jin cewa ka samu ƙaruwa ka daɗa gane ubangijin ka mahalicinka haka ake so zuciyarka ta zama to wannan shine za ka samu aljannar duniya san Allah rataya da Allah hubbullah at-ta'alluq billah son ubangiji da rataya al'amarinka ga Allah yaya zuciyarka take shin kana son Allah ko ku kana ƙin Allah ne shin kana jin a ranka kana ƙaunar mahalicinka kana fatan rahamarsa kana bin umarninsa in ya ce ka yi saboda kana sonsa kana kwatanta abin da ya ce ka yi ka manta fa ko matarka ce kake santa in ta ce ka yi sai ka yi ƙoƙarin yi mata saboda kana santa abokinka in kana son shi idan ya ce ka yi sai ka ƙoƙarin kwatanta ka ce wallahi idan abokina ya ce na yi ne shi yasa zan yi duk abin da kake so ka ne masa da'a galiban to tambayi kanka shin kana yi wa Allah da'a saboda soyayyar da kake masa sannan ka tambayi kanka kana ƙoƙari ka yi abu don neman yardar Allah ma'ana kana yin abu don Allah shi yake ba da lada ya baka ko ku kana yi ne don mutane ne suke ba da lada su baka lokacin da ka yi sallah sai ka ji a ranka cewa kana yin wannan sallah ne ba don komai ba sai don Allah ya baka lada kuma shi ne mai bayarwa ka sani ya kai dan uwana a duk duniya babu wanda ya isa ya maka sakayya akan abin da ka aikata cikakkiyar sakayya in ba Allah ba kuma duk wani sakayya da zaka iya samu to ka samu na wajen Allah tabaraka wata'ala Allah ya yi alkawarin jaza'ul ihsan bil ihsan idan mutum ya kyautata Allah zai kyautata masa zai bashi kyautatawar Allah shine ya baka gidan aljanna hal jaza'ul ihsan illa al ihsan Allah ya ce waɗanda suka kyautata suka aikata mai kyau ba za mu tozarta ayyukansu ba inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ba ma lalata ba ma tozarta aikin wanda ilalata aikin wato wanda ya kyautata aiki ka tambayi zuciyarka shin kana da girman kai kana da ji da kai da nuna isa hal anta mutakabbir hal anta mu'jibun bi nafsik mai nuna isa ne mai fankama ne mai ji da kansa ne ko kuwa da yawa daga cikin wasu mutane ga mutum shi kadai yana kumbura kamar zai fashi ya tagatras ya takabbar yana girman kai yana jin cewa shi wani ne yana jin cewa shi ya isa ka gaya wa kanka gaskiya yaya kake menene girman kai malamai suka ce girman kai shine batrul haq wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane duk lokacin da kaga mutum za a gaya mai gaskiya ya murkushe ya kekashe ya ƙi karɓan wannan gaskiyar saboda wataƙila yana da wata manufa ko yana da wani ra'ayi ko yana da son zuciya sannan ga rena mutane duk mai girman kai za ka ga yana da rena mutane duk wanda ka ga ya rena mutane to mai girman kai ne insha Allah in dai ka ga wani mai rena mutane ne to za ga yana da girman kai kuma in an gaya masa gaskiya ba zai ɗauke ta ba sai ya duba waye ya faɗa jama'a wannan alama ne na dattin zuciya alama ne kuma na taɓewa ka gaya wa kanka gaskiya in kana so ka samu aljannar duniya kuma ka samu aljannar lahira kar ka yi girman kai manzo Allah ya faɗa cewa wanda duk sallallahu alaihi sallama yake da girman kai daidai da misƙal zarratin a cikin zuciyarsa wallahi ba zai shiga aljanna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ka gaya wa kanka gaskiya ya magana hushu'inka nutsuwa da tsoron Allah a cikin zuciyarka yaya maganan son da'a shin halqalbuka yuhibbu ta'ata Allah wa ya'nasu biha wa yastabshiru shin zuciyarka tana son yi wa Allah da'a kuma kana ɗauke kewa da yi wa Allah da'a ka ji kana son sallah ka ji kana son azumi ka ji kana son karatun ƙur'ani kana bushara da wannan idan ka shiga damuwa in ka buɗe ƙur'ani ka karanta sai ka ji daɗi alama ce ta imani idan ka shiga fushi da ɓacin rai yayin da ka koma ga Allah ka karanta littafinsa ko kai wata ibada ko kai azumi ko kai ta sallah sai ka ji kwanciyar hankali shin kana samun wannan a cikin zuciyarka ko ba ka samu keɓanta halwa al'unsu wato billahi fil halwa mutum ya keɓanta ya zauna a wani wuri daga shi sai shi yana tuna Allah yaya kake yaya kake ji kana iya yin wannan kakan zauna ka ji daga kai sai Allah kana tuna Allah kana samun wani kwanciyar hankali wata nutsuwa ko ba ka ji ka tambayi kanka ka san halawatul iman ka san ɗanɗanon imani da manzan Allah ce za ka ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan ya ɗanɗani zaƙi na imani wanda ya yadda da Allah shine ubangijinsa shin ka san me ya ɗanɗanon imani ya kai ɗan uwana ɗanɗanon imani ka ji kamar gashi a bakinka amma zuciyarka a mamaye take da Allah a mamaye take da san Allah ka ji kamar ga ka ga Ubangijin tabaraka ta'ala wannan wata aljanna ce da wallahi ba a samunta da kuɗi ba a samunta da mulki ba a samunta da sarauta ba a samunta da kaza da kaza da kaza ɗanɗanan imani Allah ka bamu halawata shauk li ru'yatillah ɗanɗanan son ka game da Allah ka ji kana son ka gamu da Allah saboda Allah ya yi alkawarin aljanna ga wanda ya bi shi Allah ya yi alkawarin girmamawa ga wanda ya masa da'a Allah ya yi alkawarin mutuntawa ga wanda ta yi masa biyayya ta bi shi ta kiyaye dokar Allah ta baraka ta'ala hal tashtaq ila ru'yatillah shin kana shauki kaga kaga Allah kana shauƙin kaga ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ko baka so ka haɗu da Allah sannan kuma riya shin zuciyarka tana da riya da san a san kayi abu da neman shuhura da kuma tasaddur qablan nuduj wannan wasu abubuwa ne masu haɗari a rayuwar ɗan adam riya yin aiki ba don Allah ba ya Allah karba mu da aiki ba don kai ba duk mutumin da zai zo ya yi wani aiki da ake yinsa don Allah duk mutumin da zai zo ya wani aiki da ake yinsa don Allah sai ya juya manufar ya zo yake yin ta don mutane ko don ya samu wani abu ko don su yaba masa ko don su girmama shi ko don su ce shi ne to wannan shi ne riya ya zama aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce mutane wasu za su zo su tarar da ayyuka da suka aikata sun wahala a duniya ba wai bai aikin ba yayi aikin amma zai zo ya tarar da shi ya zama ƙura saboda a lokacin da yake wannan aikin na Allah ne amma sai yana yin sa dan mutane sai yana yi dan a yabe shi yana yi dan a girmama shi yana yi dan a ce shi ne yana yi dan a raba shi da kaza ko ya samu wani matsayi jama'a kar ku yi aikin Allah ku yi wa wani Allah wannan shine wahala kenan kuma Allah tabaraka ta'ala ya yi alkawari duk mutumin da ya yi wani aikin da ake yinsa don Allah ne amma ya waye gari yana yinsa don wani Allah Allah baya ba da lada akan wani aikin a ranar alkiyama Allah tabaraka ta'ala zai tashi mutane a shimfiɗa aikin kowa a zo a yi masa lissafi za a zo da wani za a ce ga shi ka yi sallah ga shi ka yi azumi ga shi ka ba da sadaka ga shi ka ba da zakka ga shi ka yi kaza ga shi ka yi kaza amma kuma dan wa kai shi bawan zai ce ya Allah na yi dan kai ne hadisi ya ce Allah zai ce wannan bawan ka zabta ƙarya kake yi ba dan Allah kai ba kayi ne dan a ce kayi kayi ne dan a ce kai mai yi ne kayi ne dan ka samu yabo to kuma an faɗa kuma an ce kai mai yi din ne kuma an yabe ka a duniya dan haka ladan ka ya ƙare Allah zai ce ku tafi da shi wuta la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله يا ربنا الله كربا mu da aiki dan wani Allah ka ba mu ikon tsarkake zuciyarmu ana ba da labarin Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala kullum idan zai zo karatu darasi sai ya tsaya ya daga hannu ya shi ya ubangiji ka sa wannan karatu da zan yi wa al'umman nan ka sa dan kai nake yi ka sa dan kai zan yi da haka muna da tsananin buƙatar mu samu ikhlasi a cikin aikinmu wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyima da haka riya hadari ce kuma riya karamar shirka ce akwai shirka babba ashirkul akbar akwai shirka karama ita ce riya yin aiki ba dan Allah ba yin ibada da ake yin ta don Allah ka wayi gari kana yin ta don mutane ka je umra don a ce ka je umra ka je hajji don a ce bana kai ma da kai aka hau arfa ka taimaki mutane don su je su yi ta faɗa cewa kai mai taimako ne ka tallafa wani a zuciyarka kayi ne ba don Allah ba kayi ne don wata manufa wannan shine aikin banza kenan ya Allah ka raba mu da aikin banza akwai neman shihura hubbu shihura shi ma haɗari ne ma'ana mutum ya ga dole shi ya shahara kamar yadda ɗan ƙwallo yake ƙwallo don ya shahara wataƙila wani yana yin fim don ya shahara wataƙila wani yana yin waƙa don ya shahara watakila wani yana yin kaza don ya shahara don a san shi shuhura to duk mai addini duk wanda ya sa Allah a gabansa to yana ƙoƙarin ya yaƙi zuciyarsa katta sa ya rinka yin abu don a san shi dan ya samu shuhura shine hubbu shuhura wa hubbu zuhur da ɗaukaka mutum ya zo yana yana neman ɗaukaka ƙarfi da yaji Allah shi ke ba da ɗaukaka da ka neme ta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ka huta amma duk wanda ya wayi gari yana neman ɗaukaka a wajen wani ba Allah ba to ya yi wa kansa asara kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai biya masa bukatarsa ba ko ya ɗaukakan sai ya kaskanta sai ya tozarta to akwai ayyuka da ake yin su na Allah ne yardar Allah ake nema a ciki amma wasu mutane sun canja musu masir sun canja musu masar sun canja wa ayyukan matafiya maimakon su yi don Allah iyabe su ko su samu sanuwa a wajen Allah mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya yi abu don Allah ɗin ya san shi shi a shi ba na Allah yake nema ba na mutane yake nema to wannan ba ƙaramin haɗari ba ne to ba za ka samu aljannar duniya da wannan ba da kuma neman mutum wato ya ƙone kafin ya tafasa asali ruwa sai ya tafasa sai yake ƙonewa shine asalin ruwa to ruwan da ya ƙoƙari ya ƙone kafin ya tafasa kaga ya tsallake wani mataki to akwai mutanen da suna da gaggawa a cikin rayuwarsu mutum yanzu da ya fara abu so yake yi yanzu yanzu ya kai ya ganshi a sama wannan kuskure ne mu yi wa kanmu hisabi mu yi wa kanmu lissafi ba yanda za a yi yanzu yanzu ka tashi kurin ka ganka a sama dole sai ka bi matakala shine hubbu tasaddur mutum ya ganshi shine a gaba mutum ya ga yanzu ya kai kaza yanzu misali ku ɗauki neman kuɗi da hala yanzu yanzu mutum yana neman kuɗi kawai zama attajiri ya zama shahararren mai kuɗi da duniya ta san shi ko da jihar su ta san shi ko garin su ya san shi ko a cikin 'yan kasuwa aka san cewa shi mai kuɗi ne a yau yau ya fara zuwa kasuwa bai zai yi ba ku tambayi 'yan kasuwa za su gaya muku kafin alajiwa ne ya zama babban attajiri da yake da manya-manyan wuraren kasuwanci shekararsa nawa yi bauta nawa yayi wahala nawa yayi wani yayi dako wani ya sayo abinci wani yayi aike wa mai gidansa wani yayi tafiyar kafa kafin ya je kasuwa wani yayi yini a kasuwa kafin ya da yunwa kafin ya kai matsayin da ya kai amma yanzu ya zama shine oga kwata-kwata a wurinsa shi ke ba da umarni ya ce a yi ko kada a yi shi yake taimako shi ke ba da zakka shi yake kaiwa na haji shi ke kaiwa na umra yana da wuri kaza na wuri kaza amma ku tambaya shin a rana ɗaya zo wannan to wannan a neman kuɗi ma kenan haka abin da shafi harkar siyasa bai zai yi yanzu yanzu mutum ya shiga kawai shikenan sai zama ya kai matsayin da zai fi kowa ba bai zai yi ba dole sai an yi bauta wannan yan siyasa sun san wannan karatun sosai har cewa aka yi wannan wace hidima yi wa jam'iyya kafin ya zama wani shekararsa nawa a cikin jam'iyya kafin ya zama wani kujerar da yake nema me yayi wa jam'iyya wannan a siyasan ciki nan a duniyance sun sani cewa ba a kaiwa wani mataki dole sai an wahala haka idan ka zo abin da ya shafi harka ta ainihin wato aikin gwamnati mataki da mutum yake kaiwa na gwamnati dole sai ka ɗebo shekaru kafin ka samu promotion promotion ka zama wani babba ainihin wato level ɗinka na albashi kana ɗaukan kaza kana ɗaukan kaza babban sakatare ko babban darakta na ma'aikatar gwamnati babban kaza ka tambaye shi shekarun da ya kafin ya kai wannan kujera Allah yana nuna mana misalai a rayuwar mu amma ba ma ganewa yau ɗalibin ilimi mai neman karatu kai ma wannan sunnar ita ce dole za ka bi ta bayan da za a yi mutum daga fara karatunsa yau wai shi kenan sai ya zama shine a sama ko shine a gaba bai zai yi ba yauwa man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauto samun wani abu kafin lokacin wannan abun ya faru wallahi sai sai an yi masa uquba da haramta masa wannan abun gabaki daya duk wanda ya ce yanzu yanzu zai yi tsallan badake ya fada ya samu wani babban matsayi da wani babban malami ya samu ko wani babban shehi ya samu ko babban akar makallawa ya samu ko babban mutum ya samu wallahi ya bata kansa lokaci ne to akwai wanda zaka ga da karfin da karfin tuwo suke neman daukakar dole shi sai ya nemi ɗaukaka har ya bayyana ya fito fili yana neman wannan ɗaukaka yana neman wannan matsayi wallahi kana ɓata wa kanka lokaci ne kuma kana yaudarar kanka ga ba lada ga wahalar banza ba zai taɓa yiwa ba ko Allah da ya zo halicci ɗan adam ku duba da aka halicci ɗan adam sai ya fito a matsayin jariri duba jariri ba zai yi jariri haka kawai ya tashi miƙe ya fara yin tafiya ba ba zai yi ba dole sai ya bi marahil sai ya bi matakai sai an bashi nono ya sha sai an yaye shekara biyu sai an koya masa zama sai an koya masa rarrafe sai an koya masa tashi ya tsaya sai an koya masa tafiya sai an masa ta ta ta tafiya ta ta ta tafiya wannan fa kai ma an maka fa kai din nan da kake ganin ka yau wani ne sai da aka yi maka wannan ana kiran ka kana tahowa kana lallaba ka koya amma haka kawai wai mutum wai sai waye gari wai dare daya wai sai ce sai ya zama wani kamar yadda Allah ya bawa malam wani kaza Allah ya bawa malam wani al'umma Allah ya bawa malam wani ilimi Allah ya bawa malam wani daukaka Allah ya bawa malam wani bai zai yi dare daya haka kurin mutum ya waye gari ya ga ya iso malaminsa ko ya iso mai gidansa ko ya iso kaza dinsa ba ya kamata yan uwa ɗaliban ilimi mu fahimci wannan zai taimaka mana sai mutum ya yi rayuwa mai daɗi cikin natsuwa da kwanciyar hankali amma duk wanda ya zama mai gaggawa yau yau yau dinnan yau ka taso yau kuma kake so a yi da kai yau kuma kake so a san da kai yau kake kaza na farko dai neman sai an yi da kai din haɗari ne na biyu kuma neman sai an san da kai shi din ma haɗari ne dan kawai gari abinda ake yinsa dan Allah ka zo kana yi ba dan Allah ba to irin waɗannan kuma duka za ga an ƙare a cikin wahala an ƙare cikin damuwa ko mutane ganewa suke duk wanda yake irin wannan neman ɗaukakan a dole dole to mutane gane shi suke sannan kuma sai ga darajarsa ta zuba kimarsa ta zuba babu matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan babu matsayi a wajen mutane da haka abinda malam yake faɗa hal fi qalbika riya'un wa hubbu shuhratin wa sum'atin wa tadallu'in ila tasaddurin wannan tambayoyi ne ya kamata mutum ya tambaye kansa shin kana yin riya shin kana jin a ranka kana son sai ka shahara an san da kai sai duk abin da kai kana so a ji ka yi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani bai yadda ya abu ba sai an sani dole wai sai sai ya ji mutane sun san me yayi a'a da ka yi kokari ka nemi yardar Allah tabaraka wa ta'ala to shi Allah shi ke fito da koyayyen aikin da kai sai i bayyana shi amma duk wanda ya ce shi zai amfani da ainihin wato karfinsa da damarsa sai ya bayyana wani abin da ake na ibada ha wani abu da ake na ibada ya ce sai ya bayyana mutane sun sani to ya shiga cikin wahala dan dambe shi yake zuwa ya dan ya shahara duniya ta san shi dan dambe ko dan kokawa ko wani mawaki wanda yake waƙe waƙensa na duniya ko wani wanda yake neman duniya ko wani abu shi yake amma mai ibada amma mai addini amma mai tsoron Allah amma wanda yake koyi da manzan Allah yake makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka wayi gari kana gaggauto da abin da watakila sai an yi shekaru ba a same shi ba kafin ka same shi kake so yau yau nan sai ka yi shi wannan akwai hadari kwarai da gaske sannan kuma hammul akhira mala ya ce shin zuciyarka tana kana da damuwa akan lahira ne sama da duniya ko ko duniya kafi damuwa da ita menene a gabanka ka ya kamata ka tambayi kanka shin lamarin lahira shine a gabanka ko ko lamari ne na duniya a gabanka akwai wanda zaka ga shi iya ƙoƙarinsa kullum tashin hankalinsa ya rasa duniya amma wallahi idan ya rasa lahira bai damu ba idan wani abu na abin duniya ya kubuce masa zaka ga ya tayar da hankalinsa amma in abin lahira ya kubuce masa bai damu ba ko ya saba wa Allah sai kaga bai damu ba ko ya yi abin da ubangiji zai fushi da shi sai kaga bai damu ba amma in ya rasa duniya to gani yake ya rasa komai haka ya kamata ka sani cewa hammul akhira damuwa da harkar lahira ya mamaye maka zuciyarka shine ke sama da duniya shine ingancin rayuwarka da samun aljannar duniya amma duk mutumin da ya wayi gari buge-bugensa da make-makensa kawai shi burin ina zai samu lahira a duniya shine a gaban sa ba ruwansa da- da ainihin wato lahira to yayi asara sannan kuma me yake shagaltar da duci- zuciyarka wasa waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe raye-raye idan ka bai da rariya komai sai ka gani kunnenka ba shi da kariya komai sai ka saurara bakinka ba da linzami komai sai ka faɗa ka ga abin da ka ga dama ka ɗanɗani abin da ka ga dama ka saurari abin da ka ga dama ka taka ka je duk inda ka ga dama anya ka yi wa kanka hisabi wallahi wannan ba rayuwar musulmi ba ne ba wallahi ba ita ce rayuwar musulmi ba duk wanda ya fifita son zuciyarsa sama da abin da Allah yake so to sai ya yi nadama ranar tashin alkiyama wal iyazu billahi jama'a yanzu mu duba kallace kallace mu yi wa kanmu hisabi akan abin da muke kallo Allah ya faɗa inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da abin da zuciyarka ta kulla maka kai aiki da shi wallahi sai an tambaye ka amma yau ka duba mutane yadda suke kallace-kallace na banza mutum ya ta ganin abubuwa na haram baya tunanin watakila yau zai mutu ko gobe zai mutu wannan idan wallahi sai an maka hisabi akan duk abin da ka gani wallahi ka gani da yawa ko ka gani kaɗan wannan bakin duk abin da ka furta ka faɗa yana nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan kunnen duk abin da kunne ya ji duk abin da kunnen nan ya ji duk abin da kunnen nan ya ji wallahi sai Allah ya yi hisabi kuma sai ya yi tambaya wannan wayar wannan wayar na sha faɗa ina bayani wani wayarsa ce za ta kai shi wuta wal iyazu billah saboda komai halal ne a wajensa a nan ba abin da baya gani da wanda ya saka talabishin a gaba ya kalla da wanda ya zauna iru da muzu ido da ido ya gani da wanda i buɗe wayarsa ya shiga ɗaki ya shiga bargonsa ya gani duk sunansu wanda suka gani wasu fatus alona kuma da sannu sai an tambaye ku ran tashin alkiyama da haka ka gaya wa kanka gaskiya shin abin da kake kallo a falonka alhaji hajiya abin da kike gani a gidanki mai gidanki baya nan fima-fimai da kike kallo raye-raye da kaɗe-kaɗe da kuke kallo da tsiraici da kuke kallo sai Allah ya tambaye ku don Allah bai yi wa ɗan adam ido ya ce ya je ya ga abin da ya ga dama ba shi yasa ma da ya idan sai ya masa marfi ku lura da ya kunne bai fito da dodon kunne a fili alatu sam'i din abin jin ba a fito da ita a fili ba saboda hadarin sai da aka yi wani rami ko kunnen ka zaka goge sai ka shiga ka shiga ka shiga aka yi wani ku duba wani kashi a nan gurin mai gurin guntsin kashi da wani rami da wani kwane-kwane ya kamata ka yi tunani me yasa Allah da ya zo zai wannan kunnen ya yi shi a haka duba bakinka duba harshe sai da aka yi ga labba ga haƙwara nan sannan ga harshen yana ciki an sa masu tsaro da security saboda haɗarin shi duba hancinka ai wannan ƙashin ba shi ke jin ƙanshin ba ai ta ciki ne ƙanshin ake jinsa da haka dan a nuna maka duka waɗannan gabaki ne five sense organs ɗin nan wannan alhawasul khams gaba ɗaya wallahi sai Allah ya tambaye mu akai mutum ya zo ya kulna kayan kallo a gidansa yana ganin duk abin da ya ga dama a kalli rawa da kiɗa da tsiraici alaji a gidanka da kai da matanka da 'ya'yanka ba tare da kana tambaya kana bincika cewa wannan Allah ya halatta maka ka gani ba yaranmu sun haddace kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye amma ba su haddace abubuwan alheri ba sai Allah ya tambaya da wanda yake zuwa ya haɗa iyalin nasa gaba ɗaya haɗa iyalinsa gaba ɗaya wuri guda a zo a kunna baɗala a kunna kaɗe-kaɗe a kunna raye-raye a kunna tsiraici a ga turawa suna zinace-zinace da waɗanda suke zuwa su ga blue film da wanda suke zuwa su kalli duk abin da suka ga dama ai ta ganin wasu tashoshi da ake rawa mata suna rawa suna bayyana tsiraicinsu da fima- da- da tashoshi da ake nuna wadda tafi kowa kyau mutum ya zauna da hankalinsa da mutuncinsa da kimarsa yana kallon wannan abu kai baka tunanin gobe za ka mutu baka san ba Allah zai tambaye ka akan abin da kake kallo da abin da kake ji yanzu wani kullum za a kira shi da kira shi da kida ake kiransa alhaji baka san cewa wannan kiran da ake maka da kida ba sai Allah ya tambaye ka ka sa assalamu alaikum mana ka sa kukan tsuntsu mana ka sa wani abu mana amma kida baka ji abin da Allah ya ce akan kida da waka ba baka san hadarin kaɗe-kaɗe da wake-wake ba baka san cewa jin kiɗa da waka yana gadar da munafurci a zuciyar ɗan adam ba a'a shi fa musulmi fa yana tafiya ne a bisa doka a bisa oda in Allah ya ce kayi kayi in Allah baya so ka haƙura shi yasa ake so a ƙulla alaƙa da malaman addini waɗanda suke faɗakar da mutane ku yi daidai ku bar kuskure kada mutum ya ji yana rayuwa ta ibahiyya komai halal ka taka kafar ka je duk inda ka ga dama wallahi wannan akwai haɗari kwarai da gaske so ya kamata yan uwa mu kiyaye waɗannan gabbai kuma abu ne da Allah zai tambaye mu hal nasita tauba min ba'd dhunub yanzu har ka manta da tuba bayan ka yi zunubi shin kana tuba darasin mu shine tambayi kanka kana yin tuba idan ka yi zunubi shin kana zama ka samu wani guri ka je kai ta astaghfirullah ka awa biyu awa uku kana ta istighfari kawai baka san ba cewa ya zo a cikin hadisi ba istighfari yana cinye zunubin dan adam kamar yadda wuta take cin auduga ba baka san da wannan ba ka taba samun wani masallaci ka je ka zauna kai ta zikiri kana istighfari kana tuba wata ran tsakanin magariba da isha'i ka taba zama bayan sallah asubahi a masallacin unguwarku ka zauna kawai kai ta istighfari kana hawaye ka tuba ga abin da idan ka yi gan maka ka tuba ga abin da kunnen ka yi jin maka ka tuba ga abin da hannun ka yi taba ka tuba da maganganun da kai a kasuwa da maganganun da kai a ofis da maganganun da kai a majalisa da maganganun da kai a dandalin da maganganun da kai ka taba zama kana shin kana ma zaman istighfari idan kana tuka motar ka kana tafiya kana iya astaghfirullah astaghfirullah kana tuna cewa kai mai laifi ne a wajen Allah don Allah ya yafe maka kana yin wannan ko baka yi istafti kalbar tambayi zuciyarka ya kai dan uwana to waɗannan abubuwan kulawa da su shine samun aljannar duniya ko ko baka yin istighfari kai ko ko gani kake kai baka da laifi ko ko gani kake kai ba mai saban Allah bane ko kuwa ko kuwa ko kuwa ko kuwa ya kamata ka tambayi kanka ya kamata ka gaya wa kanka gaskiya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayanku ya ku muminai don ku samu rabauta tuba zuwa ga Allah istighfari zuwa ga Allah neman afuwa zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace kullun sai na istighfari guda ɗari sahabbai suka ce muna zaune da manzan Allah ana zaune take sai dai mu ji ya istighfari guda saba'in yanzu ni mai laifi irina kai mai laifi irinka ni mai zunubi a kaina kai mai zunubi a kanka yaushe muka ware lokaci na yin istighfari da tuba shin kana iyawa lokacin da ka kwanta bacci kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah har bacci ya dauke ka kana iya yin wannan ko ku dai da kallon batsa da jin kiɗa da waƙe-waƙe kake karewa kullum wayarka da yawa mata suna faɗa cewa mutane suna yin bacci ne da wayan suna ganin badala ko suna ganin kaɗe-kaɗe wani ya gama yana jin kiɗa sai kwanta ba zai isa gifari ba ba zai salatin annabi ba wani ya gama kallon tsiraici a wayarsa da shi zai je kwanta a lokacin da ainihin Allah yake karɓe ransa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi ke riƙe rayukanmu lokacin da muka kwanciyar bacci duk wanda ya kwanta bacci Allah ne yake karɓe ran shi ka sani watakila ko ba za ka dawo ba mutane nawa ne suka kwanta bacci daga bacci suka zarce baccinka kullum sai zama da zanibi kake yin bacci me kun kai istighfari ka kwanta da alwala ka kwana da istighfari da salatin annabi da karatun alkur'ani da tuba zuwa ga Allah saboda baka san magoban da kai za a ci goban ko ba da kai za a ci ba ka gaya wa kanka gaskiya ka tambayi zuciyarka dan uwana istighfari yana da amfani a rayuwar dan adam wa qul sustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله يتكون مغافر أبنجلينكم dan shi mai gafara ne duk wanda ya nemi Allah ya yafe masa in ya cika sharadi Allah zai yafe masa da istighfari Allah yake sauka muku da ruwan sama yalwatacce mai darara da yawan istighfari Allah yake baku ƴaƴa masu albarka kana yawan istighfari Allah zai baka ɗa mai albarka zai baka ɗan arziki zai baka ɗan mutunci zai baka ɗiyar arziki zai baka ɗiya ta mutunci da yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah ya baku dukiya da yawan istighfari in nace dukiya arziki mai albarka ana iya tara maka kuɗi da kadara da waya amma bai da albarka ba shi ake faɗa ba wani zai ce ai ga kafiri nan ma yana da kuɗi yana da kuɗi amma akwai albarka ba albarka albarka ake nema ɗan kaɗan mai albarka shine arziki na kwarai wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara da yawan istighfari mai kyau ingantacce Allah yake baku gonaki ku amfani mai kyau amfani mai albarka sannan ya ba ku ainihin koramai ya ba ku ruwa da koguna da tekuna ku ta amfanuwa amma in ba haka ba wallahi sai ruwan ya zama muku bala'i ko ga ruwan kuna tare shi amma ba ku amfanuwa kamar yadda yanzu gashi nan da yawa muna da ruwa a Najeriya amma ba mu amfanuwa da shi wallahi kar kai mamaki watakila karancin isa gifarin mu da raunin mu ne je ka duba ka gani wasu gurare da suke amfanuwa da ruwansu ruwa arziki ne a yi noma da ruwa a shayar da dabbobi da ruwa a yi noman rani da ruwa a yi amfani da za a ci kayan ainihin wato ci da sha da ruwa kayan marmari da ruwa kayan abinci da ruwa jirage su hau su yi tafiya su yi tafiya a je wuri kaza da ruwa to idan ba ku yi istighfari ba tunanin ma sai Allah ya cire muku tunanin sai ka ga arne ya fi ka tunani kafiri ya fi ka tunani mai kyau me yasa saboda ka keta dokar Allah ka, ka, ka, kauce umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan ya ku yan uwana daga cikin abubuwan da ya kamata mu tambayi kawukan mu shine son yabo da son girma malai cikin abin da zaka tambayi kanka هل تجد في قلبك حلاوة المدحة والتعظيم وتطلبها لتسر بها shin kai a zuciyarka kakan ji cewa kullun so kake a yabe ka kuma kana ji a ranka cewa kai kullun son girma ne da kai kamar gyambo sannan kana zuwa ka nemi yaban ka san akwai masu zuwa su nemi yaban akwai masu zuwa su nemi girman a dole dole yabo ya kamata wato wato kayi wani abu ne na alheri sai a zo sai a yaba maka amma ba zuwa ake a nemi yaban ba kuskure ne mutum ya je ya yi wani abu don a yabe shi ko kuma ya ta kokari yaya yaya zai yi ya samu girma ka ta neman girma kamar yadda gyambo yake neman girma gyambo yana jikin mutum kullum so yake daɗa faɗi ana diresin ana wanke shi ana sa mai magani da an ɗan murje shi ya ƙara faɗi kai ma haka kake to kana da matsala ku nisanci neman girma ku nisanci neman asanku ku nisanci neman yabo na'am ɗabi'ar ɗan adam kowane ɗan adam yana so a yaba masa amma kai ta yin abun wai dan a yaba maka ba wai Allah ya yaba maka ba shine haɗarin ka tai ka tai ka tai ko a yaba ma ko ba a yaba ma ba kai dai tunda mai sama ya yaba ba shikenan ba shine wannan hubbul madha al madhata sannan ka tambayi zuciyarka hal takrahu man yukhalifu muradaka minhu wa tarda bima yuwafiqu hawaka shin kana kin wanda duk ya saba maka wanda ya saba maka kana kin sa sannan wanda yake bin ka a son zuciya kana son sa abinda nake so na ce shine daga cikin mutane malam akwai wanda in dai za ka gaya masa gaskiya to wallahi ba za ku zauna lafiya da shi ba shi kawai baya so a gaya mai gaskiya ko da ku yana kan kuskure idan baka fahimce ni ba ya kamata ka so mutumin da yake maka gyara in an ce gyara ka yi kuskure ne sai aka gyara maka amma matukar kawaye gari kai kana zaune kullum kana sama kai ba za a maka gyara ba kuma kawaye gari duk wanda yake maka gyara kana fada da shi ko kana haushinsa ko kana jin baka son sa ka haɗu da shi sai ka ji baka so saboda me ya ga kuskuren ka ya gyara maka wallahi jama'a wannan matsala ne mutumin kirki mutumin kwarai shine mutumin da yana haƙuri da mai masa gyara in ya yi kuskure kuma a tunani mai kyau masoyinka shine zai gyara maka idan kai kuskure wanda ya ganka da kashi a rigarka sai ya ce malam dakata do Allah tsaya ka wanke rigarka ga kashi ina jin masoyinka ne duk da cewa ya maka gyara ya nuna maka wata illa a jikinka to haka in ya nuna maka illa a ɗabi'arka wataƙila baka da kyakkyawan mu'amala da mutane sai ya gaya maka wataƙila kana da girman kai baka san kana da shi ba sai ya maka bayani wataƙila baka taimakawa iyayenka sai ya ce wane a matsayinka halinka da damarka da kake da shi ya kamata ka rinka taimakon iyayenka ka rinka bin iyayenka sai ka rinka jin haushinsa don ya gaya maka gaskiya wataƙila baka son ibada ne ya ga kana cikin kuskure sai ya maka bayani cewa wane ka kula da ibada wannan masoyinka ne to alama ta imani alama ta kwarai shine wanda yake baya fada da mai masa gyara sannan alama mummunar alama ga dan adam shine mutumin da yana son wanda yake bin son zuciyarsa ma'ana yan abi a iyari ma a sha kiɗa suna nan ka tara su a gindinka kana ta tafka kuskure suna goyon bayanka kana tafka kuskure ana ce a daidai kai a ai ranka daidai ai ku ne kaza wallahi wannan ba shine daidai ba duk wanda ya ji yana kaunar wanda yake goyon bayansa akan kuskure to ya yi kuskure so wannan yana daga cikin abubuwa da suke masu rauni ne suke sa rauni a cikin zukatan mutane sannan kuma fudulul kalam maganganu na banza malam yace wahal talhu bi fudulil kalami wala tahussu ko wala tuhissu bi alamin fi qalbika min ta'tilihi an zikiri zaman surutu shirbici mutum ya zama ita zuba surutu a wuri shin kana jin daɗi hankalinka yana kwance an ka zaman hira zaman majalisa ka ta surutu kuma ka fi samun kwanciyar hankali yayin da kai ta surutu kai ta maganganu marasa daɗi kai ba yi zikiri ba amma ka yi surutun banza maganganu marasa amfani kai ba yi salatin annabi ba kai ba ka karanta alkur'ani ba kai ba ka je ka zauna da iyalinka kuka hira ba kai ba kai ba kai ba kai ba kai ba abubuwa na alkhairi duk ba kai ba amma kana da zaman majalisa da kake zuwa ku zagi mutane da nan nake so na amfani da wannan dama ya koyan uwana in ja mana kunne akan wata ɗabi'a da muke da shi wasu daga cikin mutane suna da wurin zama da suke zama maimakon su yi aikin alkhairi a wannan wurin zama sai su rinka yin sharri duk wanda ya wuce sai an zage shi duk wani mai arziki idan ya wuce sai an yi da shi idan mace ta wuce sai an yi da ita in kyakkyawa ce a ce kyakkyawa ce in mummuna ce a zage ta a ce mummuna ce in matar aure ne sai an yi magana a kanta idan budurwa ne sai an fada in yar gidan wani ne sai an fada idan malami ya wuce a yi da shi idan jahili ya wuce a yi da shi idan talaka ya wuce a yi da shi idan attajiri ya wuce a yi da shi yanzu kai baka da aiki sai dai ka rinka zama a irin wannan majalisi innakum idan misluhum Qur'ani ya ce wallahi da duk wanda ya zauna irin wannan majalisi da ake cin mutuncin mutane ake zagin mutane ake ɓata mutane ake sukan mutane ake faɗin munanan abubuwa akan mutane ya zauna yana jin daɗi da kai da su duk ɗaya da zaman giba zaman raɗa zaman yi da wani ka ta za ku ɗauko faifayin mutane malamai suna cewa duk mutumin da kaga yana yawan maganan wani ya zagi wani ya soki wani ya ɓata wani to nasa laifin ya hau ya taka sannan yake hango na wani an yi asara idan aka mai da majalisi wurin zama ya zama nan ɗabi'ar wallahi ina baka shawara ka daina zama irin wannan majalisi yanzu mutum zai zo ya bar matarsa a gida ya bar 'ya'yansa a gida ya bar iyalinsa a gida mai kun iji ya zauna ya hira da iyalinsa ya ci abinci a gidansa ya yi wasa da yaransa su zauna ya ji labarin rayuwar 'ya'yansa da zai yi ba sai dai je zaman majalisa zaman majalisa a ta zagin mutane kana ta tarawa kanka laifi da zunubi baka san ba yaushe zaka mutu duk wani mutum ka zage shi ya za ka iya bin waɗannan mutane ka je ka nemi su yafe maka a ina za ka iya haɗuwa da waɗannan mutane su yi maka afuwa duk matan unguwar ku ka zage su ko ka soke su ko ka yi da su kai kuma duk ka kare kanka gaba ɗaya da waɗanda suke zama sai ga mutum biyar shida suna zama duk inda mutum ɗaya ya tashi a wurin wallahi sai sun zage shi wannan wani irin hali ne wannan jama'a musulmi wannan wace irin ɗabi'a ce wannan wannan wani irin yanayi ne wannan ba amana ba gaskiya muna zaune da ku mu uku mu hudu mu biyar muna hira ana zama abokantaka amma da tsaye ya ci ga kama ruwa sai an yi da shi shi ma in ya dawo yayi da wani in ya tashi da irin wannan zaman za ku zo ku ki zama da iyalinku ku ki zuwa ku faranta wa 'ya'yanku kuna zuwa kuna zaman gulma zaman surutu zaman bata lokaci zaman ɗaukar laifi zaman zunubi wal'iyazu billah da wallahi ana cewa mata ne ke yin gulma a da amma yanzu wallahi maza sun saya sun mamaye wasu ba su da aiki sai zagin yan uwansu wasu zagin shugabanni duk inda ya zauna zai kira shunan shugabawa ne ya zaga shugabawa ne ya zaga shugaba duk jagoransa duk ya zage shi wasu kuma zaman zagin kasarsu suke yi kullum sai sun zagi kasarsu ba su faɗin alkhairi akan kasarsu wasu kuma zaman zagin malamai suke su kuma da sun zauna kawai irin malamai zagin malamai suke wasu kuma zaman zagin 'yan siyasa suke kuma in dai za su zauna to sai sun zagi 'yan siyasa ba su da abin zagi irin 'yan siyasa wasu kuma matan aure suke zaga wasu kowa dai da irin abubuwan da suke ɗabi'u na mutane kala kala kala kala daban daban daban jama'a babu zunubin da ya fi haɗari a rayuwar ɗan adam irin zunubin da ba za ka daga hannu ka ce Allah ya fi maka ya fi maka kai tsaye ba shine hakkin wani duk lokacin da ka je ka zagi wani ka ci mutuncin wani wallahi sai ka je ka bi shi ka same shi ka ce ya fi maka ya Allah ya Allah ka raba mu da shiga hakkin yan uwan mu ya Allah shine za ga mutum ya zo yayi rayuwa mara daɗi rayuwa mummuna rayuwa ta wayo Allah ne yasu ka tambayi kanka ka rinka shiru akan duk abin da ba na alkhairi bane ba sannan kuma duk abin da kaga Allah baya so to kaji baka son sa malam yace hal tajidu min a'malika shay'an yakrahu Allah wa tuhibbuhu daga cikin ayyukanka akwai abin da ka san Allah baya so kai kuma kana son sa misali Allah baya son zina kai kuma kana bala'in son zina to ka shiga uku misali Allah baya son ƙarya sai kai kuma kaji kana bala'in son ƙarya to ka shiga uku misali Allah baya son zalunci sai kaji a ranka in kai zalunci daɗi kake ji billahi azimu ka yi asara ka yi asara ka taɓe Allah yana so a yi alkhairi kai kuma a duniya ba abin da kake irin alkhairi wani fa kula jama'a shi ba zai alkhairi ba kuma ba zai ce a yi alkhairi ba kuma ba zai zauna da masu alkhairi ba kuma in an yi wani alkhairi bakin ciki yake shi kuma Allah yana ta masa alkhairi kullum ya ba shi mulki ya ba shi dukiya ya ba shi arziki ya ba shi 'ya'ya ya ba shi kadara ya ba shi ya ba shi ya ba shi amma bakin ciki yake ya ga an taimake wani wallahi wani har tafasa yake zuciyarsa tafasa take yi saboda kawai ya ji an taimake wani kai wani bai da hankali wai wani ne wai ya ba da taimako wani masallaci ya taimaka musu da kuɗi dubu ɗari biyar sai abokinsa ya ce ta amma wani banza ne kai yanzu waɗannan mutane waɗannan ustazan za ka ba su dubu ɗari biyar ka ba su ka ba su dubu talatin dubu ashirin sai sun yi shekara suna ta maka addu'a a mambari za ka ɗauki ɗari biyar mutanen da ba san darajar kuɗi ba ka ba su kaga diga kaga kaca kaga shi bai ma san me yake yi ba ba ka da hankali baka san ma me kake ba ai ya ba da 500 din nan aljanna yake man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana waye yake ba wa Allah rance waye Allah zai zai ba wa Allah rance Allah ibiya shi wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abinda kuka ciyar Allah zai maye muku Allah shine mafi alherin mai azurtawa wai dan uwansa ya bada taimako yayi wa Allah aiki ya taimaki da'awa ya taimaki addini wai yana masa fada wai ya daina ba mutane kuɗi da yawa in ka ba su kuɗi da yawa za su dawo maka marowaci zumbulu ka yi wa kanka asara in baka ba wa Allah ba ma ka bashi a banza wani ya zo ya aure matar da ka tara mata kuɗin in baka ba wa Allah ba a iska tirela ka za ta je ta kone kai asarar miliyan barkatai in baka ba wa Allah ba ma Allah zai jarabe ka da gobara a kasuwarka ko ya jarabe ka da masifa ko Allah ya jarabe ka da wani ciwo ko ya jarabe ka da wata cuta wanda bai share masallaci ba ya share kasuwa don haka ku yi wa Allah aiki ku nemi yardar Allah shine Allah zai muku abu na ƙarshe tsoron mutuwa ɗan adam yakan ji tsoron mutuwa saboda bai san me zai tarar ba to mutum kuma yakan so ya gamu da Allah tabaraka ta'ala saboda ya san ya aikata mai kyau yana fatan Allah tabaraka ta'ala zai masa sakayya ka ji tsoron gamuwa da Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ya ce ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ranar ne Allah zai sa kai ga dukkan wata rai abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta ba yan uwana musulmi waɗannan abubuwa idan kun dunkule su gaba ɗaya tambaye kanka tambaye kanka tambaye kanka binciki zuciyarka waɗannan abubuwa matukar Allah ya taimake kana aikata ayyukan alkhairin da muka faɗa to kana cikin aljannar duniya matukar kuma ka nisanci waɗannan abubuwa na muni da muka faɗa kana cikin aljannar duniya kuma ita ce ibn al-qayyim yake cewa wannan aljannar duniya wanda ya shige ta to kuma zai shiga ta Allah ya Allah ka samu gidan aljanna Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka faranta mana Allah kada ka bakanta mana Allah ka nuna mana alkhairi kada ka nuna mana sharri ya Allah ka rama mana son zuciya Allah ka dora mu akan daidai Allah muna roƙonka da kyawawan sunanakinka da idan an roƙe ka kake amsawa ya ubangiji ka ba mu lafiya da mana lafiya ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ya ubangiji ka ba mu abin da za mu suturta kanmu ya ubangiji kar ka jefa mu cikin kaskanci allah kar ka jefa mu cikin talauci allah kar ka jefa mu cikin bakin ciki ya allah duk abin da muka sa gaba allah kai mana jagoranci a kai ya allah duk abin da ba ma so kuma ba ka so allah ka raba mu da shi allah ka sa mu so ka allah ka sa mu kaunace ka allah ka sa mu kyamace abin da ba ka so allah ka sa mu so abin da kake so ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna roƙonka ya allah wannan jajiberi wannan ainihin wato ƙoƙari da ake na zaɓe ƙoƙari da ake na samun canjin shugabanci ya allah ya allah ya allah ya allah ba don halinmu ba kai mana kyakkyawan zaɓe ya allah kai mana kyakkyawan zaɓe tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila allah ka zaɓa mana daga gare ka Allah kada ka bamu da dabararka Allah kada ka bamu da dabaranmu ka ba mu ikon riko da dabararka ya Allah ka sa shugabanninmu mutanen arzikin cikinmu su ne za su jagorance mu Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ya ubangiji ka sa zababbun cikinmu yan arzikin cikinmu mutanen kirkin cikinmu su ne za su shugabance mu ya Allah kada ka sa a shararan cikinmu su ne shugabanninmu ya Allah wala tuwalli umurana shirarana Allah kada ka sanya mafiya sharri a shararan cikin mu su za su jibinci lamarinmu waje alwilayata na fi man khafaka wattaqaka Allah ka sanya shugabancin mu da jagorancin mu ga wanda yake jin tsoronka yake takawa shine zai shugabance mu shine zai jagorance mu ya Allah ubangiji Allah ka dora mu akan daidai Allah halin da muke ciki na zubar da jini a wannan ƙasa Najeriya Allah ka takaita mana halin da muke ciki na kashe-kashe Allah ka takaita mana Allah bangarorinmu da suke fama da kashe-kashe da zubje-zubjen jini da sace-sacen dan adam da ainihin satar dukiya da arziki da kashe-kashe ya ubangiji Allah ka takaita mana ba don halin mu Allah kai kace mu roƙe ka anta amarta na bi du'a'i ka fa nahnu nad'uka fastajib lana ya ubangiji ka amsa mana ubangiji Allah ka yaye mana tashi hankali Allah ka yaye mana damuwa Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka ba mu ikon bin daidai ko da ba masu ya Allah ka azurta mu da bin daidai ko da ba masu Allah ka raba mu da ainihin damuwa Allah ka raba mu da bakin ciki Allah tsadar rayuwa Allah ka takaita mana Allah tsada da hauhawa farashi ya rabbana ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka takaita mana Allah ka samu rayuwa mai inganci mu yi rayuwa a duniya mai inganci mu yi rayuwa a lahira mai inganci rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya Allah ka bamu kyakkyawa a nan duniya kuma a lahira ma ka bamu kyakkyawa Allah ka bamu abin da zamu ci mai kyau ka bamu abin da zamu sha mai kyau ka bamu abin da zamu suturta kanmu mai kyau ka bamu abin da zamu hau mai kyau ka bamu inda zamu zauna mai kyau ka bamu iyalan da zamu rayu da su masu kyau ka bamu dukkan wani abu na alkhairi ya Allah ka bamu mai kyau ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حكا الاهرة ما يا أبنجي الله كبا مكيكيوا يا أبنجي نيما مكي دقا غريكا كما كيمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا wansurna alal qawmil kafirin ya ubangiji yan uwanmu da suke kwance asibitoci ba su lafiya a dukkan asibitocinmu a Najeriya Allah ubangiji ka yaye musu Allah ka ba su lafiya wanda yake da iyayensa suna kwance ba lafiya Allah ka ba su lafiya wanda yake da iyalinsa ba lafiya Allah ka ba su lafiya wanda yake da yayansa ba lafiya Allah ka ba su lafiya ubangiji Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da abin da lafiya za ta sha Allah ka inganta mana ilimi a wannan ƙasa tamu ka inganta mana tsaro a wannan ƙasa tamu Allah ka inganta mana kasuwanci a wannan ƙasa tamu Allah ka karfafi yan kasuwanmu Allah ka girmama 'yan kasuwanmu Allah ka ƙara musu ƙarfin jari Allah ka ƙara musu basirar kasuwancin Allah ka ƙara musu ci gaba Allah ka ba mu yalwar arziki da hada-hadar dukiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah abin da zamu ci da abin da zamu sha da abin da zamu rayu ya ubangiji Allah ka taimaka mana ka ba mu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ka ba mu shugabanni masu jin kayan mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka mu tashi hankali ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته